الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba bakwai ga watan rabi'in lada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan kira na nawa ne salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara a lafiya don ba manta ba a cikin wani littafi mai albarka alwajin sai take sunna wani kitabul aziz mun gaya darasi na nawa na sittin da takwas za mu tashi darasi na sittin da tara muna rabo ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen fassarawa daidai da aiki da abin da muka ci muna cikin kitabun haƙƙi inda ma da yake cewa ya ɗauko magana jirgin jirgin yake magana a kan wato inda ya zai a kan jaza'ul wata ikul hajji ya yi magana a kan mahrumatin hajji ko wato abubuwan da aka haramta ga mai aikin hajji ya aiwatar da su ko mahzuratin ihram sannan mun yi magana akan mubdilatul hajji mun tattauna akan to shine malam dai yanzu zai dora da jazaul wada'itul hajji yace sakamakon saduwa da iyali a lokacin da ake hajji me sakamako idan mutum ya sadu da iyalinsa ومن وجاء بالحج قبل التحلل الاول duk wanda ya sadu da iyalinsa kafin ya yi warwarewa ta farko mun faɗi warwarewa a tahallul awwal din nan kaga idan mutum wato ranar sallah abubuwa na aka ce rayin za ku iya tunawa abubuwa hudu ko ko ko aka ce biyar idan da ta yi misali saboda haka aka ce idan yayi abu na farko daga cikin wayannan zai kafin ya dawo mu ibada ya yi tahallulun tuba warwarewa karama ko ta farko mun yi wannan bayanin sun zai cika dukkan tattaba wannan matsalolin to shine ake magana tahallulun kubra kuma shine wato shine kaga wannan zai ware dama mutum ya aski ya sa tarare da abin da ya kama da wannan amma idan tahallulun kubra ne kuma zai iya saduwa da iyali to sai ya zanto ba ba ki dama wanda abubuwan da ya amma wanda saduwa da iyali a tahallulun kubra to sai tare da iyalinsa kafin ya dawo ku ibada shine maganar da yake fa kad fasala hajjuhu kama ba. to duk wanda ya haka aka ce aikin hajjin sa ya rushe idan bai tahallul al-awwal ba bai aiki ko dai bai yi ba ba bai yi aski ba bai yi yanka ba kawai sai tare da iyalinsa ba ɗaya ne a wayannan ballan tara da ku da ibada zai da aka ce aikin hajji aka ce aikin hajji ya rushe wa alaihi badala kuma sai ya biya fansa ta kata ragumi ko taguwa fa in wadi abada tahallul awwal wannan gaba tana da muhimmanci idan mutum ya sadu da iyalin sa kuma bayan ya yi tsaye daga waɗannan abubuwan kafin ya yi dawa ba ba ya riga ya yi jifa kafin ya je ga yanka da aski zai sadu da iyalin sa to sai aka ce wa qabla sani kafin ya tahallul sani fa alaihi shadu to akuya da zai maza wala yastadu hajju aikin hajji da kuma bai lalace ba sabanin wancan aikin hajji ya wuce sai dai kara shekara da zuwa yana da commission kuma Ali bin Abbas na annahu ila rajul waqa ala ali wa huwa muhrim Abdullahi da Abbas an mata tambaya dangane da mutumin da ya sadu da iyalinsa alhali yana cikin ihrami wa huwa fi minal yana ma mina qabla an yafiza kafin yayi tawaf da ibada fa amarahu an yanhara bada Abdullahi da Abbas ya ce zai yanka taguwa وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو بن العاص ولمتي هذا قراء عبد الله بن عمرو بن العاص ويسأله عن مؤرم وقع في بعده هنا يوم الجمعة عقام وانده يكتي إيران بكمي تاجر إياله فأشار إلى عبد الله بن عمر سيد هذا عبد الله بن عمر كدوبة تواضع سيد أيضا غاغا ابن عمر تنجيك تنبيه فقال سيد إذهب إلى ذلك فسلم yace tafi zuwa ga wanda ka tambaye shi kare yace balan da alaihi rajul to shi wanda aka tura aka yi farin zuwa ga Abdullahi dan Umar din bai san shi ba bai san shi ba fa zahabtu ma'ahu yace sai na tafi tare da shi fa da fa da Ali ibn Umar yana zuwa sai tambaye dan Umar fa kare sai yace bazula hadduka in kai wannan aikin hajjin da ya rubu ya lalata fa qala rajul sai mutum yace fa ma asnautu ya zan yi qala ji ti ukhruj ma an-nas yace za ka fita tare da mutane da abin da za su yi wasu na ma yasnauna kai da abin da suke fa idza darakta qabilan in Allah ya kai ka shekara mai zuwa fa hujja wahidi a shekara mai zuwa ka sake aikin hajji kuma kai hadaya la haula wala quwwata illa billah kaga yanzu ba ba sallame shi ko bai je yayi amma kuma shekara mai zuwa ana rubuta zai ba kai ba domin shi aikin hajji na ga rukuni to rukunin bai sauke shi waje ya biya ya dai jalabar ya ji da wajin dinsa ba shi da matsala da wannan amma ba maganar cewa ya sauke rukuni bai ba فرجع الى عبد الله بن عمرو في دا غرا عبد الله بن عمرو بن عاص وانا معه شيء روايه yace ina tare da shi kaga amru dan shu'aibu ne ai shine ya raka shi yace ina tare da shi fa akbarahu ya baki labari fa kana da yace ila abu ila ila ibn abbas fa sallam ibn abbas dan ata yace to da gurin dan abbas ba shi ma je kai wannan baya araba قال شعيب شعيب يجي فذهبت معه الى ابن عباس فساله shi wato shi ai yake je na tafi tare da shi zuwa ga da Abbas din ma yayi mata tambaya fa qala lahu kama qala ibn Umar irin Abdul Abdullah ibn Umar ya faɗa shi ma wannan wato hukuncin ya ba da ba zai saba ba saboda aikin hajji annabi guda ɗaya ne kuma duk wannan tambayoyi kusan ya amsa su a hajjin wada to kuma dai suna gurin sun sai rike saboda haka shi ma sai ba da irin amsar da dan uwansa dan Umar ya bayar to me ya faru fa qala lahu kama qala ibn umar fa raja ila abdullah ibn amr ya kuma gurin abdullah dan amr dan amr wa ana ma'ahu shu'aib yace ina tare da fa barahu bi ma qala ibn abbas ya waki labarin abin da abdullah dan abbas ya faɗa sun magana yace ma taqulu anha sai to kai me zaka ce tunda duk a bada ladin da abdullahi bin umar abdullahi da abbas sun bada can amsa sai yace kai me zaka ce fa qala yace wato kauli misla ba kala abin da zan faɗa shi ne irin abin da suka faɗa ba abin da zai sanda abin da yake suka faɗa ni ma shi ne amsa an gama wa an sa'id bin zubairi an karɓo daga sa'id bin zubair wannan babban tabi babban ɗalibi Abdullahi da Abbas wanda wa in za ku iya tuna shi ne yana cikin mujabud da'awa mun sha bada misalin da wanda yayi addu'a Allah yana amsa shine wanda ya saba yawa zakarar da addu'a ko hajjaji kuma ya yanka shi hajjaji ibn yusuf kaga ya yanka shi didda irin baiwar da Allah ya masa anna rajulan Allah huwa wa mar'atuhu jami'an bi umra yace wani mutum shi da matarsa sun yi wato sun kulla haraba da aikin hajji dukan yace faqadat manasikaha illa tafsir ita matar ta tuka ai zai iya yiwa da ba ku tafi tare kai da matarka amma kuma ta riga ta gaba ko ko zai yi wa zai yi mana yawwa ai akwai abubuwan da za a yi ranar sallah yanka jiba eh yawwa zai iya yiwa ta riga ta gaba kuma ka fada cikin faman ta ajala biyo mani balai wa man ta akhara shi zai iya yiwa shine abin da nake to saboda haka sai sai sauri ta gama komai saboda mata suna wannan gaggawa saboda gudun zuwan al'ada suna gaggawa musulmi an zo karshe gari saboda ka al'ada ta zo mun yi bayani akan tawafin ibada akan hukuncin mata a baya saboda in al'ada ta zo sai ga ko da an ba da wani hukunci ba ta zama comfortable sai su damu kamar yadda za mu ji nan gaba da rana Aisha ita ma damuwa ce da al'ada tana ganin kowa ya shiga aikin hajji wanda ita kowa ya gaza hajji da annabi ya bata wato wani mababbi canji to me ya faru saboda haka saura abu da ya rage mata kawai rage ambula rage zaki kadai ya rage wa ba ta yi komai ki so da haka baka shi ha kawal an tuqatti sai mijin da yayi tare da ita kafin ta dace gaji ambula fa sa'ala ibn abbas an zalika sai yayi wa abdullahi da abbas tambaya kan haka faga da yake innaha la shabiqatun ka amma wannan baiwa Allah sha'awa tana da karfin sha'awa shi fahimtar da yi kamar ita ta da hankalinsa har yanzu da ita abla da abba da tana karfin sha'awa fa kila lahu sai irin kana magana nan shi bai san tana gurin ba za ka ce da shi ya ya ibn abba ni na hadda kuma kana da magana ne tana jin ka basta hayamin zalika kuma sai kunya ta kama shi bai san tana gurin ba wa qala bihi a ala alamtu muni me yasa ba ku ga mun a ya kamata ku ga mun wa qala la hadisi da ita hariki da manzo ke bai wa Allah ki je ki yanka jaguwa ki zubar da jini qala ta ce ma za me zan yanka ne sai ke in hari na kada yanka jaguwa aw bakaratan ko saniya aw shatan ko akuya kala tace ayu zalika afdal wanne ku bada ku duba ko bayin Allah wai na baya duk wanne ku tsada suke tambaya mu ko wanne ku sauki muke cewa tace wanne ku balala kala na kadu yace taguwa ma kai ka san taguwa ta yanka inda dai wannan tafiya inda ba ta so ta yi da ko kadan ba za ta fita kan wannan matsalar sai ta yi zauri kawai da zaɓuwar da take so amma ta ce wanne ku balala ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج to ga inda ake yaji wanda bai samu taguwa ko akuya ba ko saniya ko akuya tun daga taguwa zuwa kan akuya bai samu gode ba malam yake to abin da zai yi ya banza shine azumin kwana uku fil hajj a aikin hajji a tarzi uku wa tab'atu ila raja sai bakwai ya dawo Allah yake tilka ajratun khamila eh don kula tiri biyu ba su kyan shi ne adijan da ake samuwa ga yan mathematics to sai yake cewa wannan shi ne li kauli ta'ala saboda Allah ya ce fa man tabatta'a bil umrati ila al-hajj duk wanda zai yi tamattu'i na umara zuwa aikin hajji fa man sai tara min al-hajj to yi a yanka abin da ya samu na hadaya shine kaga taguwa saniya akuya shine abin da ya samu kamar nan gaji wanda bai samu dama ba ku a wa'annan ba su yamu salatati ayyami to sai azumin kwana uku fil hajji aikin hajji wa sab'atin idza raja'at ai guda uku idan aka dawo Allah ya ce tilka asharatun kamila wannan goma ne suka ku suratul baqara wal afdalu an yuqaddima sawma salatati ayyamin qabla yawmi arafa abin da ya goma lalaci ne fara yin azumin kafin ranar arafa tunda ya san da matsalarsa yana da abin da zai yi na fidiya to ya fara abin dukkan ranar tara ga wata fa in lam yaf'al jaza lahu sawma ayyam tajri in ko ba haka ba ya halatta to yayi azumin ayyam tajri sha ɗaya sha biyu sha uku ya halatta bi kauli min umar wa aisha saboda ba bayanin abdullahi da umar da na aisha to alam yurakhas fi ayyam tajri an yasunna illa liman lam yajid al-hadiya ba ai sauki a yi azumi a yawon tafiye ba sai ga wanda bai sami hadaya ba shi ne zai yi wannan azumi ya ba shi dama ya wannan kuma duk wanda ya taɓa zuwa aikin haji zai ga wannan matsalar kusan tana kansa cewa za ga wasu suna azumi wasu kuma ba ta yi tambihu malai yace fadakarwa wa mithlu ar-rajul fi hadha al-mar'atu fi hadha al-mar'atu kwatan kwatin namiji akan wannan matsalar haka ba ba ta yi ba ware namiji ko mace akan matsalar nan in dai an fara wancan matsalar ta saduwar nan to hukuncin namiji shine na mace shi ne abin da ake yi sawa'an bi sawa'in kwabo da kwabo daidai wa daida gaira an na hayi da ka mukrahatan sai dai idan tilasta mata akai fi wa qadiha wajen saduwarta fala hadiya alaiha idan mijinta karfi ya sadu da ita to ba sai ta yi hadiya ba in dai ta kura mata akai matsa mata akai ba ya tsara ne wala hadi alaiha wa aidan haka nan fa inna hajjaha sahihun kuma aikin hajjin da yayi bi kilabi hajji zawjiha sabanin aikin hajjin wato mijinta alwadi wanda ya afa mata da wanda ya tsare ta shi kaga wannan punishment din na kansa amma ita baya kansa an sa'id ibn zubair an karbo daga sa'id ibn zubair in kala da rajulun ila ibn abbas fa kala wani mutum ya je gura Abdullahi na Abbas yace wa qadu ala imraati qabla an azura na sadu da iyali na tun kafin na kai ziyara eh tun kafin na kai ziyara fa kana zai ce in kana ta'anatka fa ala kulli minkum naqa idan ta taimaka ma wajen saduwar da ka zo kawai ta yadda kana requestin sai ta yadda idan hakan ta faru tunda misali akwai gogule da za a yi zama duk ta taimaka kafin zazuwa saboda haka shi ne ya ana duk ta yi wannan to shi kaga ba da karfin karfi wanda a gurin bature ma ai zaɓe ne shi a gurin bature zai labar shi hankali wai ko neman mutum ko neman iyalin zai a lokacin kawai ta nuna ta ne to in yi zaɓe zai mata ɗaya saboda ita ma zai basira ne to sai ya ce wannan wannan karan ko sai ya ce hasna jamla mai kyau kyakkyawa ita kanta dabba kar ka je ka nemo kabulu mai kyau da ya yi ake ku ga ta mai kyau jiki ga ta kuma mai kyau fuska wato fuska wa in kanat lam tu'inka in ko wata taimakawa fa alayka na atun hasana'u jalla ai ka san da man wato irin wannan idan ya zo in za ka ba mai da da yawa abubuwa za ka mai da sunan na larabci za ka wannan ma'aunin mai jama'a yanzu misali bakin abu a larabci namiji ne za a ce aswad ko ita kuma mutum baka ce ne a ce sauda idan yalo ne ba asfa idan yalwa ce masa ba sabra idan wato bulu shudi kenan ko azra idan kuma macen ce sai a ce zarba idan kuma kore ne ba sai a ce akhdar idan kore ya ce mace khadra shine ba wurin zai da haka kaga da ni jamla ko yawa hasan hasana yau su kaga a su wannan wani ma'auni ne kuma na daban ba matsala ba eh ba matsala ba na'am wai iya dukkan da abu yana shiga abubuwa da yawa yana shiga abubuwa da yawa amma musamman dai akan su wato alwan ne musamman akan su amma na tuno na auren ba kan misali da shi zai tsaya ma abu ba yawa to wannan shi to sai ma da yace addima'u fil hajji jina ne a aikin hajji al-awwal na farko da mutamattu'i wal kiran akwai jinin da ake yi akwai yanka da ake yi ga wanda zai kamar turi da kirari ba shi ne ake ware kudin zai su zare tun anan ba ko za ka baka da matsala tun daga nan za a zare da ka biya kudin sai a zare kudin dabbar ka sai ya ce wa huwa damul ladhi yajibu ala al-haji shine jinin da ya wajaba akan al-haji alladhi labba bi umra wanda ya amsa kiran umara mutamati'an yana jin dadi da ha'ira al-haji zai ji dadi da umara zuwa lokacin aiki haji mun sha magana a nan shine mutum ya je da wuri wuri tun daga shawwal ya je a watan shawwal yana zuwa ya kuma ran da yake da kaya ci gaba da zuwa ko ci gaba da harkar shine mutum bace kaga yana jin daɗi da garin tunda bai ta makala kaya ko da yana yawo yanzu ba zai koma ya koma ruwa ba sai ta kwanta wata wani zai kwana talatin yana ta sabgar takwas ga wata daga nan kuma zai koma a yi aikin hajji ya kashe biyar duk ai sai ba duk ba ne ne kudin aiki a waje da waje to na fahimci da gaje na ga to sau da haka sai ce ya ji ba alal hajji allazi labba bi umra mutamati an biha ila al hajji aw labba bi hajji wa umratin qalilan bayyahuma ko kuma ya amsa kiran Allah na cewa wato ya gwama tsakanin umara da yake kai shine kirani da mun ya fada alkiran sai gwama abubuwa ko ko abin da ku ci da wani yake yi ba kirani zai to hada ma na ba zai bi zai kai kan kalura Allah ko dan wani ya ce dabara zai ga ka san ku buddare ko alramomi suna da wasu wasu wasu tam da ji amfani suna da wasu terminology za ka suna amfani da shi idan alara ma yanzu yana zai rayu wani da ya zai ce wannan katon gidi ai na gaban wani bala'i ka ne ba wai ya gaya a marmaro ya san waye shi ke yara waye gaban wani bala'i ka na gaban wani bala'i ka ne in yana zai rayu wani ko ya gaya wani ya gaya ma waye shi ga shi nan zuwa da ya na gaban wani bala'i ka ne kabila yana nufin wai kabila ne a wannan hadari ai na gaban wani mala'ikatu ne ke wato kabila ne ke Allah to suna da wannan abubuwan da yawa da zaka ji wato su ma suna yi to sai ce to shi ma ustazin yana so ya ba dabara sai ce kana maka Allah kira ni ba zai to yana nufin kun nama ne kaga an ce haramun ne rika kwakusa da yawa sai ce wa kira ka ce a kai dai kira ni kama kafin ka an kada ya ce wannan to sai ce qalilan bainahu ma ni kauli ta'ala fa man tamatta'a bil umrati duk wanda ya haƙe wato ya ɗauki hanyar jin daɗi bil umra ta hanyar umara ila alhaji zuwa ga haji fa masta ya tara min alhaji to yanka abin da ya samu na hadaya fa man lam yaji wanda bai samu ba fa siya mu salatati ayyamin bil haji zai ai azumi uku a aikin haji wa tab'atin da yi bakwai idan raja'atu idan aka dawo gida na biyu damul fidiya wai ababen da ake wa yanka muke lissafawa daman wato jinin yanka fidiya fansa alladhi yajibu 'ala al-hajj ila halaka sha'ruhu duk wanda ya aski wanda ya wajaba akan al-hajj idan ya aski gashin sa limarabi saboda rashin lafiya kamar yadda ya faru da wa ba zai tuno mana taro sabon da ya kwakwata da mutum man sa ji biyu uku hudun mutum kan da shi wani sabi ne ya salama bara'u bin aziz ko ko ba ji wani to saboda haka saboda haka shi ne sai ke kaga kamar da ya faru ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce aske gashin saboda idan mutum ba za a yi aske wa an gaba amma idan mutum zai ji saboda rashin lafiya ko kurajen zuciya ko wani abu da ya kama da wannan to sai ya ce to ko shakka babu zai yanka au shay'in min wato mu'zi mu'zi kai ko wani abu da zai cutar da shi bi kauli ta'ala saboda faɗin sa Allah wata wajen zargi ba man kana minkum mariban duk wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku aubihi azan ko kuma akwai cuta a tare da shi biyar ra'asi a kan sa fafi da yadda yin siyar to yayi bidiya na azumi au sadakatin ko ya bada sadaka au na fice ko ya yanka na'am haka amma ba suna magana a cikin eh to amma shi abin da ya fito da kirani hadisin hadisin ban kwana ne ya bayani yawa saboda kuma sannan kai shiga da da dawa malaman tafsiri duk za su yi ba bayani su kama hadisai su gaya wa hadai kirani saboda ai wannan jin daɗin da kai na gomara duk ya shafi kowane ya shafi da matsayi ya shafi kirani wallahu a'lam to shine malam yace na uku wa alaikum salam haka haka ɗaya daga wayan da abubuwa haka bai je ƙarshe ba bai dawa ku da faza ba haka da mai kira ne da mai kira ne eh sai ibrahim shi ne zuwa haka da ake ya hau kan su biyun kawai su kadai ya hau gaskiya ne gaskiya ne shi yana da lokacin da ne bambancin shi'a ibrani ba a ba umara aikin hajjin zalla ake shi ne saboda da kalmar ba kawai shi aikin hajji ne zalla eh shi ne bambancin su kawai har har ranar da za a doke da hannun kubra ko alkabi wallahu a'lam to sai damul jaza in muka ji wato jinin wato sakamako na wani laifi da aka yi wa huwa damu alladhi yajibu 'ala al-muhrim shine jinin da yake wajaba akan al-muhrim wanda yake kullu harama da aikin haji idan qatala qaidan barriyan idan ya kashe mun biya wannan a baya idan ya kashe abun farauta na tsandauri amma saidul bahari amma abun da yake dan farauta kuma na cikin ruwa wala shay amin wa ba kowa ya karanta in dai na ruwa ne yayi farautar sai kama kifi ko na abu na ruwa ba kuma wa qad sabaqa qariban qariban ne kadan lil kalamu an hada da yadda nan kusa kusa mun yi bayani akan wannan din ba ji ba karatun mu da ya gushi na taji uku baya shi muka na hudu damu da ihsa wanda aka tsari baino ilmu ko yawwa saboda haka wanda aka tsare aka hana shi yana cikin yi yayi wasu abubuwa da yawa sai aka tsare shi bai karasa wasu abubuwa na aikin hajji ba shi ma zai yanka in yana wato ya cika abubuwansa wa yakunu bi sababi in ibadi an itmamil manasiki liman rabin amma ya zamto sababin da yasa aka tsare shi ya kasa cika aikin hajjinsa shine alwaratin liman rabin ya zamto rashin lafiya ne aw aduwi ko abokan gaba ne suka kare aw gai da zalika ko wani haka wala yakunu qad istarada inda ihrami kuma ya zanto bai yi ikirari wa bai shardanta ba lokacin da zai kulla ihrami in ba ku manta ba ai yana da dama wanda yanzu yake jin wajen cuta za ta iya samun sa a wajen kulla ihrami zai fada cewa ya ubangiji zan kulla ihrami na duk inda rashin lafiya ta ta motsa shi kenan ai mun faɗa haka ko za ku iya tuna to shi bai faɗi wannan ba kawai kullaye alhaji ya yana da wani specific rashin lafiya da yake da ita ko kuma yana jin tsoron a hanyar nan fa akwai kidnapper za a iya kama duk ya san da wannan matsalolin amma bai faɗa ba in ya faɗa kun ga hukuncin sa daban ne mun faɗa daga inda aka tare jin aka ce ko da an gama komai aikin hajjin sa yayi domin ya kulla sharadi amma bai yi sharadi ba to yana da wannan da zai shine bambanci kawai to bara mu je zuwa mu ku ce ma ne yake لقوله تعالى فإن أحسنتم إذا تقرروا فما تيسر من الحديث kuma ba da abin da ya samu na daya duk lokacin da aka ce abin da ya samu gurin ka tunano misalin da Ibn Abbas ya bayar taguwa saniya akuya shi ne ba wacce ya don wani ba zai iya siyan taguwa ba amma zai iya siyan saniya ko ko ta to shi ne ba wacce ya tsara na biyar na ƙarshe damul waɗai sai jinin saduwa wanda yanzu muka gama biya wanda ya sadu da iyalin sa wannan me zai yanka wa huwa damun yufradu ala al-haji jini ne da ake wajabtawa ga al-haji idza wadiya asna haji idan ya sadu da iyalin sa ake aikin haji bai gama ba fa kad sabaqa qariban shi ma ya gabata yanzu yanzu ba jima wannan jini to sai gaba ta kaje na'am Eh, tsare mutane an tsare za an kaza su, maybe a tsare mutum shi ne har ya je a gama a yi ma albashi an tsare da bai je gurin ba. Dama tun da jirgi duk girman rukuni an tsare mutum bai sami ba a kuɗar da wannan yarafin shi ke. Idan bai kulla jirgi a niyya ba, to sai ya yi yanka. Amma idan ya kulla jirgi aiki hancin da ya yi domin ba a yi nan da wani. Eh, wannan shi ne. Al'umratu ita ma kun ta bayanin ta a baya amma zai shiga yanzu ya kare da ita daga ita zai kuma ya shiga wani babu da mu ta fun da ba al-umratu min ajli al-ibada min ajli al-ibada ita umara tana cikin manyan manyan ibadoji wa abdalul qurbat kuma tana cikin wato mafiya falala abubuwan da ake kusanta kai zuwa ga Allah ka daina gulemin ba zuwa umara ka kyale ta kawai in dai mutum ya tsarkake niyyarsa shi kenan allati yarfa'u Allahu bi hali ibadihi darajat wanda Allah yake daga darajojin bayin da ita ita umara wa yahuddu anhum bi hal al-hadiat sannan yana kankare musu zunubai da hilin umara wa kad habda alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amala annabi ya kwadaitar akan umara a magance da kuma aikace dibbi ya ya aikace ya kuma a magance fa qala bi jala umratu ila al-umrati kaffaratan lima bainahuma umara mutum ya umara a wannan shekara wata shekara ta zo ya kuma yi to Allah ba mutum sarki annabi alaihi salatu wasallam ya ce yana kankare zunubin da ke tsakanin wannan shekara ai kaga annabi ya yi juma'a to ila juma'a wa ramadan ila ma ramadan ko fi shi kafaratul lima bainahum la idan tuni ba in kabai wa juma'atul ila juma'a saboda haka suna kankare zunubai to ita ma umara idan mutum yayi sai kuma yi ba sai bayan shekara biyu ba ko kuma yayi wannan shekarar shekara ne zuwa ya kuma kafaratun lima bai da ba za a kankare zurbin sai wanda yake tsakankani wa qala annabi yace tabi'u bayna al-hajj wal umra ku bibi bayan aiki hajji da umra fa innahu ma yansiyani al-faqra domin dogaji da aiki hajji da umra suna kawai talauci idan ba da Allah kake yi ba amma Allah zai rage ma talauci suna kuri والذنوب للذنوب كما يزن الخير خبث الحديد kamar yadda wato wuta wato zina da yake kauda tsara ko da shi na jikin karfi wa zahabi da kuma gwal wal izzati da kuma azurfa haka idan aka sa a wuta na hura nan ka je ka ga yadda za su guje ke bari kan da ya ji wuta to kamar yadda ka ga wannan ziga jijin shi ne alkiyar yana kauda da jin jikin karfi to haka zunubi yake kawuwa idan mutum ya yi umara ko aikin hajji wa ta mara alaihi salatu wassalam annabi ma yayi umara wa ta mara ma'ahu ashabu bi hayati tabbata sun yi umara tare da shi a lokacin da yake raye wa ba da mamaki haka nan bayan ya bar duniya sun ci gaba da yi arkanu ha rukunan aikin hajji umara al'awwal na farko al ihramu shine ihrami wa huwa niyyatul dukhuli fiha dama ka ga wajen ihrami ai abubuwa uku kake yi idan ka zo zaka yi wanka kai kai niyya ka kullu ihrami ku duk a lokaci da sai ji saboda ni kauli sallallahu alaihi wa huwa niyyatul dukhuli fiha shine niyyar shiga umara da kauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat kadai ayyuka ba ta yi wa sai da niyya shine ka'idan nan da wannan hadisin aka dauke ta al'umuru bi maqasidiha akan sa aka gina musulunci wayannan suna nan abubuwa biyar alwashin kasa da dilibu da gil abdaran rizal ko fil guda biyar manya manya ko a ko a karatun mu na wannan aidin na ga mu na tsarin suratul hajj abdaran rizal al-yaqin la yazulu la yazalu bi shakk ko la yazulu bi shakk to ire-iren su ne su ne manyan-manyan ƙa'idodi wanda ana so ka san sun zaka wato ka yi hukunci sauran jin rage ne kamar da imamu suyudi ya kawo rasa da yawa kusan guda ɗari cewa sun rasa ne na cikin wani a cikin alashi babu wannan zai to sai yace to na farko kenan na biyu da na uku a tsawafu wa sa'ayi tsawafi da sa'ayi لقوله تعالى دور بدر الله وليتطوفوا بالبيت العتيق lalle da rika yin tawafi bil bait al atiq a wani gida da yake ɗakin da yake yanzu sai ne yan dawa mun yi bayanin al atiq kusan fassara uku ne wa qawluhu ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah da fadin Allah cewa inna safa hakika dutsen safa wal marwata da dutsen marwa min sha'airillah yana da alamomin girmama Allah al aya wa li qawli sallallahu alaihi wasallam id'u annabi yake ku yi sa'i fa inna allaha kataba alaykum sa'ya domin Allah madaukakin sarki ya wajabta muku yin sa'i na hudu al-halqu aw al-tafsir wal wal ko sai sai da hadisi bin Umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man lam yakun ma'ahu hadiyun duk wanda bai da hadaya fa ya dubbil bai to yayi dawabi a dakin Allah wa baina safa wal marwa kuma yayi wato sa'i tsakanin safa da marwa wal yuqassir ya rage rajin da wani ahalin sannan nan zai halatta kansa ba abin da zai koma ya sa kayan gida shi ne wani ahalin wajibatu ha rukunan umara hudu ne can kana zuwa da kayan ka gaba labbai ba sai ka bayyana labbai kallahu ma'amara haka ne ai wannan yadda ake daukar niyyar da ɗaya yawa da an zo zuru laiba ko ya lamlam ko juba ko za ta sami ko ko kallon manajin duk da an zo duk wannan ne za ta shiga a yi wanka a kudu idan a zuru laiba ne a yi sallah sauran guraren ba a salloli kamar yadda wasu suke yi a wasu ko'ina amma a zuru laiba ne ake sallah in ka ɗauko irani daga madina shi ne za ka yi sallah haka aiki yawa saboda shi ne ya tabbata a haka yawa kawai wanka za a yi wanda za a ga yawa ko mutanen ba suna yin wannan wato sallolin ke amma inda yake wato za a yi wa sallah gaskiya daga zulhu laifa eh na'am na'am kamar mutanen da yanzu kan inda abuja yake ke haka idan za su yi amma da yawa kasar ne wani da ya kasu daga kuma su zuwa da
haka biyu ko nisa haka to haka kuma bayan an yi sallah sai aka ba da kawai cewa an zuwa da biyu
biyan su za a yi shekara mai zuwa za a kuma mai zuwa in kaya gida ba za ka wani yankan mutu da kuke a kan ai gaba ɗaya ba ko kai magana da kake ba ba ba abin da suke ko irani ba su ɗauka ba to zama da haka ko jirgin yawo suka yi ne yawo shekara mai zuwa ce kuma a koma duk da za a biya su kuɗin su ba ba abin da suke ba su dauniyar komai ba gida za a dawo da ba sun yawo su ne wannan shine original jirgin yawo mu je zuwa to shine ma da yake to kun ga nan wajiba to ha yajibu ala man arada al-umra wajibi ne ga wanda ya rubuta yin umra an yi harima biya min al-miqat kaji ya yi irami ya ɗauko iramin da daga mikati ina ne mikatin mu jofa wanda aka ce ya narke a ruwa muka zo muka yi bayanin jidda da sauran ko yawa to sai ce in kana muqiman qablahu idan yana zaune ne kafin mikatin misali ga mikatin nan wannan amuri sai kuma gidajen ku a nan ko kuma kuna baya kamar yanzu duk wanda yake abu da tsari kadin ko wanda yake daga Madina zuwa bayan Madina tas a kaga din ni kadin da shine ira zuru ne fa yawa to saboda haka sai yace fa in kana muqiman ba'da al-miqat amma idan kuwa ku a gaban miqatin ma kuke fa innahu yuhrimu min manzili kamar wanda yake cikin maka a cikin garin Saudiya nake magana garin Saudiya to sai yace um fa yuhrimu min manzili to zai yi ihrami daga masaukinsa daga gida kuma za ga daga gidan suke yi wa amal muqimu bi makkata amma wanda yake zaune a cikin makka kuwa cikin makka fa innahu yajibu alayhi an yakhruja ila al-hilli wannan mun yi afwan mun yi bayani akan waɗanda suke sauran gurare ke cewa wanda yake Madina da gefen ta wanda yake Yaman da gefen Yaman wanda yake Iraki da gefen Iraki amma wanda yake cikin makka kuwa to shi wajibi ne an ya karu da ila hilli fa yuhrimu min ya fita ya koma min daji ya je ko harama ta li amri sallallahu alaihi wasallam aisha an tuhrima min al-jami saboda annabi zai da umarci na aisha da aka zo ta shiga damuwa ana tsini bayan ta yi umara sai aikin al'ada ta kace yanzu kowa zai koma da cikakken aikin hajji wanda ni da umara cikakken aikin hajji da umara ni kuwa da wayayyen umara sai annabi ya ga daji ga damuwa sai yake to Abdurrahman bin Abu Bakr bin Siddiq ya je raka jami'i wanda tsakanin da jami'i da tsakanin da cikin wato maka za a yi ma bayani za ka je kun mun huduwa mutara kuma gida ka tafi can ka ba da riyalai a jaje can ya kullu ihramu wanda ana ta magana nan za mu zo ta gaba za ku gane cewa kai ma kana da wannan dama ko ba ka da ita wanda da yawa za ka wasu suna zarmewa na shi ne yanzu nan shi ne gabar da na tsaya yanzu za mu zo kan daga tana eh a tattal can gaba za ka kasa ya sa tikrarul umra ita ce shi za na na kyale magana mu zo kanta to sai yace wato saboda umarnin da aka yi wa nana Aisha an tuhuri ma min al-jami'i sai irawun daga jami'in masjidu Aisha ke cewa gurin in kun taho daga Madina za ku ga gurin idan kun taho daga Zulhulaifa za ku wato za ku wuce ku shiga cikin Makka za ku masallacin a hannun daga hannun hagu za ku hango shi so da haka nan gurin kuna zuwa nan da sauran irs ku shiga cikin Makka kenan sauran irs to sai ne a to kaga yanzu anan wajibi wajiban wajiban umara guda nawa ne wajibin umara guda ɗaya ne kan shi ne gashi mun biya shi shi kaɗai ne kan rukunai hudu wajibi ɗaya sai wakatu a yau ake yi jami'u a yamin sana gaba ɗaya kwanakin shekara ake umara wakatin lil umara ta lokacin umara ne illa anna hadi ramadan afdalu sai dai a ramadan ya falala me yasa sai ce minha abdala minha fi gairi abdala minha fi gairi ya fi waninta balala bi kauli sallallahu alaihi wasallam umratun fi ramadan saboda fada annabi da yake cewa yin umara a ramadan ta'dil hajja dai take da aikin hajji idan ga dinkewa ke makin aikin da ake a umara kusan zaka iya cewa ba a yin da aikin hajji kwarai kuwa ramadan bakin tab ake suka wato inda za ka musamman goma karfi tab wallahi saudiya take dinkewa saboda haka to sai ce wanda za ka kuma wato mafiya yawanci shi ba aikin hajji za ka yi a ga ake ce yan najeriya mutum kaza ake so yan amma a umara ko mutanen da za ka suna tafiya suna da yawa kamar na hada koyi na kan ne ya kuma Allah shi da ya yi mm to sai wani mutum ba wani mutum mm sai dai wani umara mm ta ta ramadana a wasu da ke eh mutum ne rantsuwa sai ya sai dauki alqur'ani kawai sai ya zo karanta kullu wallahu kafa uku a gane an saka to mu je zuwa to saboda haka sai yake cewa jawazu ha qabla al-hajj an gane ku wato aikin wato halaccin da kafin aikin hajji halaccin da kafin aikin hajji an ikramata bin khalid annahu sa'ala bin umar radiyallahu anhu ya tambayi abdullahi dan umar Allah ya kara miki yadda alil umrati abu da umara qabla al-hajj kafin aikin hajji fa kala da yake la ba ta yace ba komai kala ikrima ikrima yace kala ibn umar ibn umar yace ai kamar annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja annabi yayi umara kafin yayi aikin hajji sau nawa annabi alaihi salatu wasallam yayi yanzu ma zamu yace tikraru umra maimaita umara mutum yayi da yawa an ce abdullahi da umar umarar sa dubu aikin hajjin sa 60 umara dubu ya jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam arba'a umari fi arba'i sanawat annabi yayi umara ne guda hudu a rayuwarsa kuma a shekara hudu duk shekara ɗaya yake yi lam yazid fi kulli safratin ala umratin wahida duk tafiya da yayi baya ƙara wata anan ne tambaye kamar annabi baya ƙara wata umara a kai dan za ga wanda za ku je umara da kuɗi kawai ba an fara yi sai kawai ce ba ya da wuta ne ko ya dauko wata niyya ko ma wani ya ce wai wai hajji a wanda ne to kai kai ka din hajji da alata wai za ka yi wa wani kuma da yawa za ka ga suna yi sai ga mutum ya je wai yanzu da an fara yi sai ka ga shi kawai ya yi talle kansa kansa duk yana kyalli ga ce haka yake umara ya kuma yi shi ne bayanin da muke biya yau to dalili ko yanzu zamu ji dalili dan ka wani yace ba sai dalili dan suna yi wallahi mutane suna yi yawa to sai yace wala ahadun mimman ma'ahu min as-sahaba ba a taba samun wani daga cikin sahabbai yayi haka ba annabi bai ba sahabbai ba ba wannan kuwa ka san maka duk sahabbai ba ai lada ba رضي الله عنهم اجمعين ولم يبلغنا ان احدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد ba ne yake ba mu taɓa samun labari cikin zaɓen dubu ɗari da wata mutum ɗaya ya taɓa gwama umara a tafiya umara biyu a tafiya ɗaya ba in dai tafiya ɗaya ce ba laifi wani yanzu a wannan watan an zo kawai wani watan za a koma ka kuma koma ba ruwan kowa da kai ai duk tafiya sunan amma a tafiya ɗaya ka tafi baka dawo ba sai kawai kai wannan a to shi ne ma da yake to a sawa'un fi hayati an ba da wafati ba taba samu ba a rayuwa annabi alaihi salatu wasallam ko bayan wafatin sa illa aisha radiyallahu anha banda rana aisha me yasa hina hadat fi hajjiha ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da tayi al'ada a wato a hajjin ta tare da annabi alaihi salatu wasallam kaga a wannan lokacin ne me ya faru na ga muku dalili damuwa ta shiga fa mara aka aka Abdurrahman bin Abi Bakr sai annabi ya umarci dan uwanta Abdurrahman da Abi Bakr an ya furuje biya ila Tan'im ya fita da ita zuwa Tan'im da joyin da bil umra dan ta kullu harama da umara li'annaha zannat anna umrata allati qaranat hadi hajjiha badulat domin kirani ta kulloniya a lokacin sai take tsammanin kawai ta danta ai wato niyyar da ta dauko ta umarar da ta yi da farko tunda ai al'ada ta zo kawai ta baki فبكتر أخوك فأذن لها رسول الله عليه وسلم أن تعتمر تقييبا لنفسها وجاونا الله شيني مسألة annabi alaihi salatu wasallam ya mata umarni ta je ta ƙara yi umara ta ɗiban da lafiya don ta ji daɗi a ranta don ta ji daɗi a ranta kaga shine karatun mu na jiya da kuke cewa mutane su rika iya tibani su rika lura idan annabi alaihi salatu wasallam ya zure yi abu sau da yawa za ga wato huluna da yawa yake da yana sa kusan hula goma sha biyu kamar yadda malaman kuku da suke faɗa akwai lokacin da annabi ya magana yana magana ne a matsayin sa na wato jagora akwai lokacin da in yana magana ne a matsayin sa na alƙali akwai lokacin da in yana magana ne a matsayin sa na miji akwai lokacin duka shine misalin da na bayar zan ina yawan ba da misalin dan gare cewa idan mutum yanzu ya da annabi alaihi salatu wasallam hindu ta kai makara mijinta cewa yana da kwauru kwauru ne yana wato baya ba wata abin da zai yi zai yi yaya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce hodi min mali ma ya fi wa ya fi da ni ki ɗiba abin da zai yi shi da yayin ki a cikin dukiyar tambaya wannan hukuncin da annabi ya ba wa hindu a matsayinsa nawa na matsayin da na jagora ko alƙali ko ko shugaba alƙali cikin da alƙali ne hukunci aka yi wata to yanzu wata mata ba za ta ɗau wannan ba da yi shi za na gaya wa mata da muke wannan karatun ne ce kawai wata yi ta ɗebi kayan wajen da ta zai biya wa aka in ya kawo shi farauniya ce wa haƙi haƙi ainihin ne la umu la umu bala fatawa aka yi wata alƙali ne ya gaya wata ga abin da za ta yi to da haka yanzu ga ita ba duwa da take da wannan matsalar ba da wala ta nema ai mata tambayoyi a ga meye matsalar ta haka ake ka gani kar ka je malamin islamiyya kawai ka biya yara a biya wannan Allah ko kawai ka biya ka je kaza kaza har ka zo ma to wayannan matsayi din da yawa su ne ake faduwa a fada rami zai gara ta badin budu ba Allah ya kiyaye mu je zuwa to shine ma da yake وهذه العمرة التي اعتمرتها عائشة خاصة بها يا جماعة wannan umarar da na Aisha ta yi ta je waje da ne ta kadai kai yanzu da kaje ka dauko kifi haraba daga dare waye waye baka dama waye saka kuma za ga har ba da ban Saudiya masu al'amur bil ma'ruf da sauran suna ta jawo mutane kulle cewa ba a kullu irabi ne haraba daga dare amma wallahi to kai ko da daga zulu lai bari shin daga zulu lai ba ba kan ka koma madina ka kuma yawa shi waye ga ya man ana yi a ajiye ma mi kati ya je daga wato san zulu lai ba ba da kin mun biya annabi da jaba inni aka biya ne um sahabbai gaba ɗaya zuwa wanda ya taba wanda duk san umara da abdullahi da umar yake kaga inda a ce ya baka da sai a ce umarar ta kai wajen dubu goma inda da wannan damar a ba wata kila duk wanda yake zuwa yi wanda kuma irin mutanen mu ba ko wanda aka ce wani mutum da aka taɓa bani labari cewa kusan kusan a shekara ya kan je kusan sau shida kuma iyalin da yake ji ba yi da goyon nan suka tafi a wannan wata suka je ji kuma haka to amma ka ga ai ba ce ma ya ji a lokaci guda ya mai da umara ba to shi ne ma da yake cewa to aina makan aina makan yawa to sai yake cewa annahu lam ya'rif an ahadin min as-sahabati rijalan wala nisa ba san lam yu'raf zai zama mabniun lil majhul ba san wani daga cikin sahabbai maza ko mata ba annahu utamara ba da hajjaji wato ba da hajji min al-jami'i bayan aikin hajjin sa aje ya kullu harama daga Tamim kamar tana Aisha radiyallahu anha da ba su fahimta haka ba aida sai rika kullu harama daga can amma a ce ba sahabi ko da da ya taba kullu harama daga Tamim kuma a gaban dokokin ya faru kai ka san ba a yi daga domin ya ga musu ga guraren mikaji ولو علم الصحابة أن سميع عائشة مشروع da sabai sun san cewa abin da rana Aisha ta yi mashru'i ne lahum garin ba da aji bayan aikin hajji na tabaza na tsulu anhum bi zalika da mun samu cewa an turo maganganu da yawa da gare su qala imamu shaukani imamu shaukani yace walam ya'tabir ai ai nabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi alaihi salatu wasallam bai taba yin umara ba kharijan min makka ta ila al a wajen makka zuwa ga al-hilm gurin da wato yake aini gurin da zaka kulla haram sun mai da kullu makka ta bi umra sannan ya zo ya shigo maka da umara kamar ya fa'alu nasu yau ba hadisin zamanin su jaukani yace kamar da mutane suke yi a yau wala sabata ala ahadi min as-sahabati bi zalik ba samu daga cikin sahabbai wani yana aiwatar da haka ba ko daya wa kamalan yaqul malai ce kamar da bai tabbata ba ala sahabati ruwanullahi alaihi Allah ya kara muke yadda ce kararun umrati ba'da al-hajj suna maimaita umara bayan hajji fa innahu lam yathbut anhu tikraruha bai tabbata da gare cewa a maimaita umar ba fi zahira ayyamin nan an gane ku a cikin sauran wato kwanakin shekara wa kanu yantabu da makata lil umra sun kasance suna zuwa suna nufatu maka ne dan su umara afradan ita kadai wa jama'atin ko zuwa afradan sai dai kun zu wa jama'atin ko zuwa cikin jama'a wa hum ya'lamuna anna al-umrata hiya ziyara littawafi dubai inda sun san cewa ita umara ziyara ce ga me wato dawafi ga dakin Allah والسعي سعي بين الصفا والمروه tsakanin safa da marwa wa ya'lamuna aidan sun kuma san cewa har yau anna tawafa bil baiti afdalu min as-sa'i yaqinan kewaye dakin Allah ya fi sa'ayi madala sun san da wannan sai dai sai dai fabadalu wato fabadalu an yi shiga lu an fusa hun bil quruji ila jami'a me kun su canja su je gantar da kansu na fita su rika zuwa dandin suna ƙara kullu harami sai dai wani shiga da amali umratin jadida su shagaltar da kansu dai sababbin ayyuka na umara ta wato da yin umara sabuwa yutbi'una umratahum dan su biyo su biyo bayan umrarsu da ita allati sabaqata wanda ta gabata fa aula an yadubu bil bayt sun gane cewa wato abin da ya ruba lalai shine bi da dawai domin shine yake da cikin shi da ke tsayawa a cikin kaga don mutum ya zauna limun da'iman yana cikin maka saboda sun gane cewa mutum ya yi tsawabi ya dai raka'a biyu ya huta kuma yi ya fi falala eh ba shi da iyaka shi da ga shi bai da wani lokaci duk lokacin da ka in ba sallalin farilla ba ba lokacin da ba a da wani ai kana so ka muri malam kai da tsawabi kai sallah amma ka ai maka tsawabi ba shi da iyaka ba da sallah ai baka muri ba a to yanzu ai na raka tsawabi a nan sallah ko zaka tashi kai dai an Abdullahi dan Imam Ahmad bin Hanbal an ce raka 300 yake a rana saboda haka zaka yi tayin sallah idan ita umara da haji kawai ba inda ake yin tafi umara da haji shine magana da yake dawa magana da ai kaga ita ba wani rancen inda wai sun gano cewa sa'ayin zaba da warwa din ya fitowa bi balala da to da duk da yin ba shine abin da ake faɗa to amma ya ga su gode ji mutum ya zauna ko a bene ko a ƙasa ya sa ta aba a gaba in ya gaji da dawabi ya tilawa yi karatun Qur'ani ne wa annabi salati da da ya ji karfin da ke kuma bincewa ko da ya ga wasu da ya ga wani tsoho ya zo ya ce kai to wannan ba ya dawo ji kawai ya bince shi ba ya kuma a ya zan dama zan zan sai kaga gidan yawa wani za ka tsoro yake ni kuma so fa tsawala ya kuma jince ko tsari yake da ma'azar fitsari ya ke mai sanyi in kana jin mai sanyi ne za ka yi da fitsari dole ka yi fitsari in kana jin mai sanyi ko ka tafi misali ko ka shafa koma ko da ba mai sanyin ba ne ka shiga cikin wannan kejin da ta cikin masallaci wallahi dole ka yi fitsari dan ba zai yi kwakwaretin ba yadda ka sha haka nan yana nan to je dole kana fita kuma ka rasa gurinsa to shi ne gurin gurin kuma wa ma'lumun anna al-waqt alladhi yasrifuhu man ya karu ila jami'in abin sani ne cewa lokacin da ake juyar da wanda ya fito daga jami'in li hilla bi umratin jadida wato danya dauro harama ga wata umarar daban yadda iyo an yi duba zuwaiti bi ajil ashwa wannan magana cewa idan da mutum da yazo fita daga da wata ne idan kaga nan ba cewa wato wanda ne da wata ne kafin ya je ya dawo in dawabi zaka je je kai dawabi dari bai je ya dawo ba kafin ki badala kuma wallahi zai kai tawafi ne bai je ya dawo ba tawafin nan kuma kowanne da raka'a biyu idan kai raka'a tawafi bakwai ka zo kai raka'a biyu ka kuma koma dan mizani da gurin kafin ya je ya dawo sai ga kai tawafi ne yana tantance ya da mutane mutum ba zai gane haka ba wallahi sai gaje za ka ga mutanen mu kawai sun sai wato am kayan su sun tafi mutum ya ce ma ya tafi shi daga sani ne kaga mai asali a cewa shi hada lokaci a wannan lokaci allazi ya sai ko mu'tamir wanda bai umara ya fiye da jibi umratin jadida wajen yin sabo umara ya kula dawo kai dawo ma ce waye allazi da atamiruna bil jadid duk masu yin umara daga jadid masu kullun umaransu daga jadid ma da yujaruna alaiha aw yu'adun wai lada za a ba su ba ko azaba za a yi yace ba mu ma sani ba wanda yaje kullo irawun da daga dadi ila lahu ja ka ce da shi yu'adabu kace ba akala wa kallahu azaba kuma qala da yace li'annahu yad'u thawaba bil bayt saboda ya bayyin thawabi a dakin Allah wa yakhruju ila arba'ati abyad ya fita tafiyar mil hudu wajen kilomita takwas ya tafi sai ya je nan wai sannan ya biyu wa yajibu sannan ya dawo wa ila an yaji'a min arba'ati abyad a gani har ya dawo wato tafiya mil hudu dawowa mil hudu ya kulu kan tsaba bi a ta yi tsawafi yace kaga zai iya yiwa mutum ya tsawafi ɗari biyu ɗari biyu zuwa da dawowarka kafin ka je ya yi tsawafi ɗari dawowa ba kafin ka tsaya ya kuma ɗari wa kulla ma ɗaba bilbaiti kana abdalu ne an yamshi ya fi gari ne duk lokacin da mutum zai tsawafi ba ɗakin Allah ya fi falala a garin ta fiye da wato ya tafiya akan wani abu wanda ba a sa shi ba فالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية eh magana akan cewa a kyale mai mai ta umara a tafiya daya shi ne abin da sunna ta annaba ne da zai salama a aikata ta nuna wadal alaihi fi'lu sahabati ridwanullahi alaihi sannan aikin sahabbai Allah ya kara musu yadda haka ya nuna wa kada amara na nabiyuna alaihi salam bi luzumi sunnati annabi alaihi salatu wasalam ya umarce mu da lizumtar sunnata wa sunnati khulafaihi min ba'di da sunnar halibobin da bayan sa cikin zuba wanda ya tabe faqala yace alaikum bi sunnati annabi yace na umarce ku da bin sunnata wa sunnatul khulafai ar-rashidin da sunnar wato al-khulafai al-mahdiyyin ar-rashidin wanda suke shiryayyu masu shiryawa min ba'di wanda za su zo bayana abdu alaiha bin nawaji annabi alaihi salatu wasalam yace ku karkame da fiqotin wannan shi ne ta ce mai zuwa za mu kammala shi ne za mu tashi ziyaratul madinatul munawwar shi kuma ya ake ziyara shi ma nan za ku ji kwaɗo da dogarbano da mutane ke yi a ziyara zuwa madina na amfala wa ala dalilin shi ne wanda muka faɗa yanzu kuma kaga an rubuce dalilin cewa na da aisha an ce ta je shi kadai ne dalilin gaskiya shi kadai ne na gaskiya abin ma shi ne magana da alaje yin cewa dalilin da ke labarin cewa ya yi wa wani ya yi
ya ce ainihi da jirgi na da zai zama kusa ne kawai kuma da iko da kafo wannan zuciyar ba da ne wanda ta ga babban daji haka ne kun ga duk aka rashi kanmu na baya ai kun zo wanda ya tafi tare dan je je kullu ku duba ku ga wanda ya je jidda ba ku duba maganganun da aka yi ina ga wanda ya tafi tare alaikum assalam wa rahmatullah
na'am haka نعم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة أي حقا لو كما ما كنت مرا تتنين لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة Duka ga abin da alaji yake kara mana yanzu wanda ba wancan rashin dacewa kuma suna cutar da mutane. bai cutarwa haka na'am daga baya na'am bane mu ya hana motocin ba mobil da kyau wane mutum wane mutum ka gani ka ji ba amma don daji wani da ya ko tafi kuma ka san su masu doka suke bi saboda nan takbir ya dauki ka goye ma za su gani wallahi sai an kawo na ba nan bane da za a yi labi ina anan ba wanda ba mota ba mai ɗaukar ba ne mutum Allah ya riba ji Allah ya kai mu gurin nan gaba ɗaya mai mana zai umara ta yi mana can kuma ya jira aska ran da suka kama jira su yi Najeriya ne shi ne kawai yawa na'am na'am dama yana da rashin lafiya eh eh shi ne aka yi tafsiri kowace doka ai tana da exception da bature yake faɗa ko su zo da exception din aka kawo tunda an faɗi exception din shi ke shi ne tafsiri sai kana imai ka je abin da yake Allah ya kai mu lokacin da za ka yarda da ya yi ramu wallahu a'lam na'am shi ne irin magana wadda umarar da ta yi kawai zai talaba laba ne don jiran da aka rika gawa shi wallahi Najeriya da riga da wani daga shi zai riga da wani zai wani a'a ba shi da matsala ai ba wani zancen niyyar kaza ai saboda lokacin aikin hajjin sai ya ji ya kullo Iran dole ai ya ko kana da budura kawai zai ta zarje a haba kai shi ba cewa wai mutum ya je umara sai ya dace a garin har don wanda suna yi har sai lokacin aikin haji wai kawai dora ne ya zai dora ai ya kuma zuwa liƙaji ya kullo ihrami daga liƙajin da yake ya dauko na makka ne ko na madina sai ya kullo dole ka gane ko shirin zuwa kake kalabe ni Allah ya saka alheri ranar Lahadi daura da muka kamar da muka faɗa waɗanda aka yi su za mu dora gaskiya duk wanda yake da sunan sa a karan da lambar sa yi suna zai faɗa da lamba za mu baki cikin za mu fara da tattafin mu wanda aka yi daura lahadin nan mai zuwa karfe takwas da rabin insha Allah ta'ala daga jiya muka ce a karɓi cikin har zuwa ranar asabar insha Allah na'am eh dole na'am a hakura za ki jira kuma sabuwa sun yi a zama mun ba ka lamba yawwa shi ne lamba mun je gani kana nan a abu ka gane ba ba lamba za ka lade ta wurin wanda aka ba ka lade ne ka je lamba ka lade sai mu duba suna kuma ba ka wata yanzu mun canza ba to wanda aka canza ne da muke so ai ka rike ka yau ɗari da wani abu yawwa ɗari ne daidai ko to ka gani to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana duk wanda suka raga mu gidan gaskiya Allah ya musu gafara akwai rasuwa da aka yi jiya a nan mahaifiyar suna kuwa makama kenan gidan alaji awwal makama muna roƙon Allah ya yafe mata ya ba su juriya da hakuri muna roƙon wani da suna da kyawawa iyayenmu da suka raga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada rahama a kaburburan idan ta mu zuwa Allah ya sa mu cika da kyau da imani wanda suke da rai kuma Allah ya kara musu lafiya ya raba mu su lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu yi kumbuje mata duk abubuwan da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo ubangiji da suna da kyawawa masu neman aiki da wanda suka yi jarrabawa da wanda suke yi Allah ka agaza mu wanda suke cikin kunci da damuwa Allah ka yaye mu Allahumma aminna fi awdanina wa aslih haymatana wa la tumurina wa la ilaha illa anta wa taala واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين